وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata goma ga watan al-muharram shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyu da uku hijirar wanzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da biyar ga watan sha daya shekara ta sha biyu shekara ta dubu biyu da sha daya a samun turawa za mu cewa da karatun tafsirin alkurani mai girma kamar yadda muka saba a cikin wannan sura mai albarka surutun nisa ban sani a satin ne wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari da ashirin da ne ko أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا نعم بل لهم منك يعقوب يوم تجد الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنذكرهم جنات الأنهار خالدين فيها أبدا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حق حقا ومن أصدق من الله قيلا bayan Allah madaukin sarki ya yi bayani akan wato kafirai da yake ba da labari can yace ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura irin yadda shaidan yake rudar mutane yace sakamakon waɗannan ula'ika ma'awahum jahannamu wa la yajiduna anha mahisa makomar waɗannan ita ce wato wutar jahannama kuma ba su da mafaka ba su da maguda dangane da jahannama to sai dawo yake magana akan bayin Allah na kwarai waɗanda suka yi imani da Allah Allah ce walladina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka gaskata Allah kuma suka aikata kyakkyawan aiki sanudkhiluhum jannatin da sannu za mu shigar da su wato aljannatai waɗanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashinsu ta jirimin tatil anhar jannat jam'i ne na aljanna an ce da aljanna aljanna ne saboda akwai bishiyoyi kamar gona take misali saboda akwai bishiyoyi masu duhu a ciki masu inuwa mai sanyi kuma kwarran bishiyoyi ne gaba ɗaya a gidan aljanna to kuma duk lokacin da aka samu tsiro aka samu bishiya koriya da ganye da inuwa to ya kamata a samu ruwa a ƙasanta to shine sai ce tajrimin tatil anhar ƙoramai na gudana koguna ƙoramai suna gudana a cikin gidan aljanna aljanna cike take da ruwa akwai bishiya akwai ruwa khalidina fiha abada suna masu tabbata da kaddara madawwama a cikin wannan aljanna Allah samu a cikin su Allah ce wa'adallahi haqqa wannan alƙawari ne na Allah na gaskiya alƙawarin gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qila waye ya fi Allah gaskiya zance akwai shi babu wanda ya fi Allah shi da kansa tabaraka wata ala faɗa ba wanda ya fi Allah gaskiya zance wannan aya din tana nuna mana sakamakon da suka yi imani to amma ba wai imani kaɗai ba dan kayi imani ba yi aiki na kwarai ba akwai matsala kaga shi yasa ya ce walladina amanu sai ce wa amilu salihati sun yi imani kuma suka yi aiki na kwarai aiki ko baya zamantowa na kwarai sai ya cika da sharuɗa guda biyu sun cika shi damdam na farko al'ikhlasu lillah a yi wannan aikin dan Allah sannan abu na biyu mutaba'atu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar biyayya ma'ana a yi aikin irin na Allah kuma irin na manzan Allah kuma yadda annabi din ya ce a yi haka za a yi to wannan aiki in ya samu wannan sifofi guda biyu to ya zama al'amalu salihu mai aikata shi ya zama arrajulu salihu to Allah ya samu cikin su to sai ya ce mai kuma laisa bi amaniyikum wala أماني أهل الكتاب نعم من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا da yahudu da nasara sun yi alfahari kowa ya fito ya faɗi magana wacce ta yi masa haka su ma musulmi suka faɗi nasu albarkacin bakin da yahudu da nasara suka yi alfahari cewa ai annabinsu shi ya fara zuwa kafin annabin musulmi sannan kuma littafin su shi ya fara zuwa kafin littafin musulmi mana sai da aka samu linjila su a taura kafin a samu mai alkur'ani sannan sai da annabawan su su suka zo sannan namu ya zo daga ƙarshe sai suka ce wa musulmi ta mun fi ku cancantar ubangiji ai da kuke maganar Allah kuma biya Allah ne suna ga musulmi kenan kuma biya Allah ne kuma soya Allah ne kuma suka zane to annabin mu ya riga na ku zuwa sannan littafinmu ya riga na ku zuwa da haka mu mun fi ku sanin Allah don mun fi ku mun riga ku samun labarin Allah kuma mu muka fi ku cancantar Allah wannan ko yahudu da nasara suke faɗa ka ji ga magana kama gaskiya musulmi suka ce a'a nabiyuna khatimul anbiya to ai mu matsayi ne da falala mu kuma annabin mu shine cikamakin annabawa daga shi ba wani sannan kuma littafin mu kitabuna yaqdi alal kutub littafin mu shine yake hukunta sauran littattafai duk zancen da ya saba wa abin da ya zo a littafin mu ba mu aiki da shi kuma Allah ya ambaci littafin mu shine mai shari duk wani hukuncin da bai yi daidai da shi ba muhaiminan alai kuma shine yake sama da su in an ce haimana to wane ya yi sama da wane to alkur'ani shine muhaiminan sama da sauran littattafai gaba daya kuma mu musulmi muna da bugu da ƙari mun yi imani da littattafanku mun yarda da attaura da linjila da zabura da suhufi ibrahima wa musa kuma mun yi imani da ƙur'ani ɗin kun ga imanin mu ƙarfinsa ya fi naku kenan to shine allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya laisa bi amaniyikum wa wala amani ahlil kitab ai lamarin ba wai burace buracen ku bane ku musulmi kuma ba burace buracen ahlul kitabi bane ba ba wai maganar baka bane kun ce kaza littafin ku shine annabin ku shine wane ne wane ne duk ba shi bane inji Allah su mushrikai ma ahlul kitabi ma cewa suka yi ma la ba asa wala hisaba babu wani tashin kiyama kuma ba wani hisabi kawai in ka mutu ka mutu kawai shi yasa suka ce lanta masanan naru illa ayyaman maduda kuma suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara shine can din Allah ce tilka amaniyukum to nan kuma sai yace laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab abun ba lamarin ba haka yake ba laysa al'amru bil amani abin ba wai faɗin zancen baka bane da gurace-gurace wa inna al'amru bil amali salihi al'amarin yana da alaka ne da kyakkyawan aiki zancen shine man ya'mal su'an yujza bih duk wanda ya aikata mummunan aiki to wallahi Allah zai mai sakayya da wannan aikin da ya kowa ya shi idan kayi alheri zaka ga sakayya da alkhairi idan kayi sharri zaka ga sakayya da sharri shine man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma wallahi mutum bai zai samu wani kuma bayan Allah ba da zai zaman to waliyi a gare shi masoyi majibincin al'amari wala nasiran kuma ba zai samu mai taimaka masa mai agaza masa ba da haka duk wanda ya aiki mai kyau za a yi masa kyakkyawar a cikin ahlul kitabi wanda ya rike addinin annabi Musa na gaskiya ya amal su'an yujiza bihi ya amal salihan yujiza bihi haka wanda ya rike addinin annabi Isa na gaskiya in ya aikata kyakkyawa za a mai sakayya da kyakkyawa in ya aikata mummuna za a mai sakayya da mummuna kuma musulmi ba wai shikenan dan kun zama musulmi ba a ko da kuna musulmi duk wanda ya mummunan aiki yujiza bihi za a mai sakayya da mummunan shi da haka abinda ake da bukata ku yi aiki wala yajid lahu min dunillahi wala nasira to sai yace me kuma mal ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن na'am فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا Allahu akbar Allah yace wa man ya'mal min as-salihat duk a cikin ku wanda ya aikata aiki cikin kyawawan ayyuka an gaya muku menene kyakkyawan aiki min zakarin aw unsa ba bambanci namiji ko mace shari'a bata ce in namiji ne ya aiki za a bashi lada mace bara a bata ba a'a kaga wannan kaga wannan yancin mata kenan ya samu akwai akwai akwai justice a musulunci ba a ce wai dan mace ita mace ce in ta yi aiki ba za ta samu lada ba sai mace ta riga ka shiga aljanna min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhalin mutum yana kan imani yayi imani da Allah fa ulaika yadkhuluna aljanna Allah ya ce waɗannan za su shiga aljanna kowai kofa ce budaddiya duk wanda ya aiki mai kyau namiji ne ko mace insha Allah sakamakon sa gidan aljanna wala yuzlamuna naqira Allah ya ce ba za a zalunci mutane ba daidai da wato gwargwadon naqir in an ce naqir idan ka bare dabino in ka ci dabino yanzu kun yi buɗe baki kun ci dabino inda sauran ƙwallon dabino ka buɗe dabinon tsakiyar dabinon zaka ga wani dan dan bantale shine ake ce da shi naqir min san me sunan shi da Hausa ba ina Hausawa eh bantaren dabino dan me za a ce da shi eh dan mucili ka ji dan Allah na ban da ba CD ko me CD kai a fahimta ka wannan ka duba da bino za ga dan yawa CD ko ba CD di ba sadada ko to to wannan da shine naqir a bisa riwayar wannan ba wannan ce wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ba koda da sidin da bino wani dan digo ne yana nan haka a jikin a jikin dabino yake haka wanda in ta yazo fashewa ta nan yake abin nan sai ya tsiro wannan Allah daidai da wannan dan abin kiriti da shi ba za a zalunci mutum ba Allahu akbar Allah ba a zalimin bawa bane Allah ba a zalimin bawa bane kuma damun zalunci bai dace da ubangiji ba tabaraka wa ta'ala wannan aya tana kwantar da hankalin muminai waɗanda suka yi imani da Allah da mazansu da matansu cewa insha Allahu akwai albishir na gidan aljanna sannan kuma ana kwantar maka da hankali cewa fa Allah fa bai zai zalunce ka ba kuma Allah baya zalunci kisa annabi ya faɗa cikin hadisai da yawa ma'anar su ta zo cewa duk abin da mutum ya aikata zai tarar da shi a kiyama zai gan shi Qur'ani ya faɗa mutum zai zo ya karanta littafin sa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Qur'ani ya ba da labari mutum zai karanta littafi ya faɗa ce mali hadar kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كدوبا داتيوا ولا يظلمون نقيرا كما تشم كما يتي ولا يظلم ربك أحدا Allah ba zai zalunci bawa ba da ko komin karancin abu har abin da bai kai na kai ba ma to sai Allah ya ce mu
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا واتخذ الله إبراهيم خليلا Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah ai ba wanda ya fi wani kyakkyawan addini ahsanu dinan ahkamu dinan dini na addini na kwarai tataccen addini ingantaccen addini ba wanda ya kai man aslama wajhahu lillah irin wanda ya miƙa wuyansa ga Allah ai akhlasa amalahu lillah a a- aslama wajhahu lillah ana nufin wanda ya tsantsanta aiki ga Allah shi kadai mai addini na kwarai shine mai yin aiki don Allah Allah ka azurta mu da aiki don kai فهو محسن الحالي yana mai tauhidi kalmar muhsin anan tana nufin muwahhid wattaba millata ibrahima hanifan kuma ya bi hanyar annabi ibrahim milla anan ana nufin addini wattaba millata ibrahima yani wattaba addina ibrahima ya bi addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim shine addinin annabi muhammad ثم أوحينا إليك أن يعتب أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا haka Allah ce mun yi wahayi gare ka kai Muhammadu ka bi addinin ko ka bi hanyar Annabi Ibrahim shi kansa Muhammadu aka ce bi hanyar Annabi Ibrahim to idan aka ce wanda ya fi kowa kyakkyawan addini na kwarai shine wanda ya yi aikinsa dan Allah ya yi addininsa dan Allah kuma ya kwaikwayi addini irin na Annabi Ibrahim baban manzon Allah kakan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama hanifan yana musulmi mai ikhlasi ya kauce wa dukkan wani addinin da ba na ibrahim ba shine hanifan abdullahi dan abbas ke cewa min dini ibrahim as-salatu ila al-ka'ba yana cikin addinin annabi ibrahim yin sallah a kalli ka'aba wa tawafu biha da yin dawafi a ka'aba wa manasikul hajji da kuma aikata ayyuka na aikin hajji wannan duk hanyar annabi ibrahim ne to wani zai ce to me yasa duk cikin annabawa allah bai ambaci wani ba sai annabi ibrahim anan eh me yasa sai aka ce wai ya bi addinin annabi ibrahim me yasa ba a ce ya bi addinin annabi musa ba me yasa ba a ce ya bi addinin annabi dawuda ba kun san me dalili annabi ibrahim a duk annabawa shine annabin da ya fi kowa samun karbuwa a duk annabawa kana makbulan inda jami'il umar duk al'ummomi gaba ɗaya inda an amince ibrahim dole akwai abin da suke kaunarsa akai annabawa gaba ɗaya ba wanda ya samu kabul mutane suka karɓe shi sosai bayan bayan amma an faɗe shi kurin ana abin nan irin annabi ibrahim to shi yasa Allah da ya zo buga misali sai ce wattaba'a millata Ibrahim Hanifa ku duba wata hikima ta Ubangiji hikima ilahiyya da Allah ya bawa annabi Ibrahim wannan kabuli da ya zo turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama sai ya ce wa Muhammadu ya yi addini irin na Ibrahim saboda addinin annabi Muhammad addini ne alami na duniya ne gaba ɗaya kuma ana so kowace al'umma ta karɓi wannan addini sai ya zamanto kuma bayan annabi Ibrahim ɗin kuma shi a wancan zamanin sa kenan yanzu kuma zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rufe kofa kuma duk annabawa babu annabin da jama'a al'umma kala kala al'ummomi daban daban daban suka karbi addinin sa suke yi irin addinin annabi Muhammad dan malamai suna cewa babu wata kabila da ka sani a duniya face a cikin ta akwai waɗanda suka musulunta suka bi addinin annabi Muhammad to a nan ɗin fa shi kansa annabi ibrahim yana da falala kuma saboda ai addinin irin nasa ne aka kawo aka yi shi kansa muhammadin cewa aka yi yaba addinin irin na ibrahim alaihi salatu wassalam ban sani ba ko yan uwa suna fahimta wattaba millata ibrahim hanifa wattakhadha allah ibrahim khalila bayan wannan kuma sai allah ya ce sai muka rike annabi ibrahim ya zamanto khalil ma'ana muka rike ibrahim ya zamanto khalil me khalil safiyan zababbe badadi safawul mawaddati zaba na kauna shine kulla din Allah ya rike annabi Ibrahim cewa bawansa ne da izabe shi kuma yana son sa yana kaunarsa wattakhadha Allah Ibrahima khalila malamai suka ce abinda ake nufi da kulla din nan wato babu wata kauna babu wani so da za ka yi wa mutum sama da na kulla din nan soyayya da Allah yake wa annabi Ibrahim ta rufe kofa ce to shi kuma manzon Allah abin hikima da ya zo ɗaukan khalilinsa sai ya ce Allah shi ne khalilina ka duba wata dabara Allah ya rike annabi Ibrahim khalil shi kuma manzon Allah ya rike ubangiji ya zama mai khalil ɗinsa ma'ana babu wani ɗan adam da annabi zai so shi irin yadda yake son Allah da ya yasa ya ce da ba dan na riƙe ubangiji na khalili na ba da na ɗauki abubakar shine khalili na manƙaba daraja matsayi ta wannan bawan Allah wanda yau ana na ana ta zaginsa tun jiya tun farkon watan a zulhajji ake ta zagin al-muharram kai ake ta zagin sai na abubakar abun tausayi ka ji wasu daga cikin kafafen watsa labaran mu ana ta kawo sanarwa da ya shafi harkar ashura dinnan da waye husaini waye waye husaini waye tuna waye waye waye ana tuna mutane ranar kashe husaini da waye kafafen watsa labaran mu subhanallah suna yi saboda kullum manufar su neman kuɗi wani yana sanarwa ma bai san illar wanda yake yi ba Allah ganar da mu Allah ganar da mu to wannan aya din yan uwana idan mun lura da kyau tana nuna mana ba addinin da yafi kyau shine irin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin Annabi Muhammad kuma photocopy ne na addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam duk da ana dan a san za a iya samun bambancin akan wasu yan kananan abubuwa daga baya kuma aya tana nuna mana muhimmancin yin abu don Allah kuma wannan shine yake da wahala a rayuwa amma idan Allah ya maka arziki ya taimake ka cikin ayyukanka kana yin aiki don Allah to ka dace in dai aiki an yi shi saboda Allah kuma an kwaikwayi manzon Allah a ciki insha Allah Allah zai karba to shi yasa yana da kyau mu yawaita addu'a cikin sujada ya Allah ka azurta mu da ikhlasi ya Allah duk abin da ake yin sa dan kai ya Allah ka cire rabon dan adam a cikin ayyukanmu wanda ake yi dan kai ya Allah kada ka samu yi dan dan adam saboda ba abin da dan adam zai maka wallahi yanda kan kana rayuwar nan haka zaka ta rayuwa dan adam bai sai ma komai bai sai tura ka ba bai sai ya kasa da kai ba dole sai da yadda Allah to ka nemi yardar Allah akan komai shikenan ka huta amma wanda yake yin abu dan mutane to gajiya yake dainawa yake dole wata ran zai bari amma mai yin aiki dan Allah kullun shauƙin ya ƙara yin aikin yake yi sadaka ce kana yin ta saboda Allah tau'an kake yin ta da jin daɗi in ka ba da sadakan nan dan Allah sai ka ji daɗi saboda kayi aikin alkhairi amma wallahi in dan mutane ne daga baya zaka zo ka shiga damuwa kaga cewa ka kashe kuɗin ka kai yanzu ga baka da kaza kai kai fa ka gaji da ba mutanen nan kaza saboda ba dan Allah kake ba amma in dan Allah ne wani zil na imani zai daɗa zungurar ka ya ce da bayarwa ma ai Allah zai ce zai ƙara wanda ibayar kuma godiyar Allah ne bayarwa ka duba ka bayar kuma kana yi wa Allah godiya to yana da kyau duk abin da ake yin sa don Allah mutum ya kokari ya yi shi don Allah yana da kyau wajibi ne ma kuma Allah baya ba da lada ga duk aikin da aka yi shi ba don Allah ba to sai ce wa huwa muhsinun alhalin mutum yana yana yana kyautatawa kyautatawa wannan malaman tafsiri suka ce wa huwa muwahhid alhalin yana mai tauhidi yana ta Allah kenan aiki baya yiwa ma in babu tauhidi dole sai da kaɗe ta Allah ba shirka ba kayanta ka yadda Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa wattaba millata ibrahim hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila na'am
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا حديث يا تبت رواية الإمام البخاري daga abdullahi dan abbas annabi yana cewa law kuntum muttakhidan khalilan latakhastu aba bakrin khalila da zan rike wani badadi kamar yadda muka faɗa da na rike sayyidina abubakar khalili walakin na aba bakrin akhi wa sahibi sai dai abubakar dan uwana ne kuma abokina ne kaji wannan magana annabi ya ce abubakar dan uwana ne abokina ne dan uwana ne abokina ne ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya nuna mana cewa kaunar da yake wa abubakar ta kai da ba dan ya rike Allah ya rike shi ba daɗi ba ko kuma ya rike Allah ba daɗi ba ai da abubakar shine a matakin farko a duk duniya gaba daya tunda an tambaye shi a duniya aka cewa ka fi so ya ce abubakar ya manzan Allah wa ka fi kauna wani ne mai tambaya ta kure ta karewa gaba daya kwakwam a duk duniya ya manzan Allah ba kafi kauna ce sai na abubakar ba ko bata lokaci bai ba aka ce a cikin mata fa ya ce yassa aisha waɗannan mutane su ne Allah ya ba su wannan falala da daraja malam amma yanzu yau mutane suna nan suna ta la'anta su la'anta ai shi sa malam shi'a ba ta yi ba shi'a ba ba ta yi ba ba a dace ba duk wanda ya kuskure fada layin shi a yayi hasara ka ga mutum a zo ana rikici da shi wai wai dole wai sai wai sai wai sai an ce wai wai wai wai wai sabai wai batattu ne waɗannan mutane da duniya ta haddace tarihin su na alkhairi qur'ani ya ta bayani akan halin su kuma a irin wannan zamani wanda barna da fasadi yayi yawa a ciki mutum ya manta da kansa ya manta da al'ummarsa yan tabargaza ya manta da duk barna da ake waye ce wai dole wai wai sai an dawo kan sabaiwa an zage su ga a garin nan ana bi ana liƙa hotunan masu zagin sahabbai a surgumin mutum mai zagin sahabbai mutane suna alfahari da shi ana liƙa hotunansa a liƙa around about a liƙa a ce in an zo barka da sallah a ce ana yin muku barka da sallah kuma zagin sahabbai yake yi yaya mutumin da zai zai zagi waɗannan bayan Allah za ku so shi za ku ƙaunace shi ta wani dalili kuma kai yanzu wanda kake bin wannan aƙida wace hujja aka baka ta gamsar da kai har kai da cewa zaka zagi Aisha zaka zagi Abubakar waɗannan mutanen su Aisha su Abubakar su Umar su Usmanu su zama ƴan wuta kai kuma ka zama dan aljanna fi sabilillah hankali zai dauka kuwa shi yasa malam mutum ya nemi Allah raba shi da damsul basirati damsul basirati ba shafewar basira shafewar basira iyaka shafewar basira dan wani abun a zahiri yake a fili bayan bukatar bata lokaci kurum a fili yake kurum a fili yake Allah ganar da mu shi sa mutane ku tsaya akan aqidan nan ta ahlus sunna da ake faɗa ana maimaita ku riko da ita addu alaiha bin nawajiz ku cije da haƙwaranku masu ƙwari malamai suka ce in mutum ya rike abu ya rike abu ya rike ana ja ana ja in ta kai ta kai sai ya hada da haƙori ya ƙara ya ciza gangan haka annabi ya ce ku rike wannan aƙidar bin nawajis da haƙwaranku masu ƙwari kuma ya ce wa iyakum wa muhdasatil umur ku yi nesa a hirɗinku ku kiyaye dangane da kirkirarren abubuwa abubuwan da za su zo daga baya irin waɗannan mutane da za su suna la'antan bayan Allah iyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar duk abin da aka kirkire shi daga baya babu shi a zamanin mu kenan zamanin annabi wannan abun ya zama bid'a kullu bid'atin dalala Allah ce duk bid'a annabi kuma yace duk bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar kuma kowace bata tana wuta Allah ya tsare mu ku kiyaye aqidun ku da ku da yayanku da yan uwanku da duk inda ka samu dama ka isar da alheri duk inda ka samu dama ka isar da alheri duk inda ka samu dama ka isar da alheri wallahi bil munasaba jiya na bude wata tasha ta na jin wanda suke duba za su ga anwa akwai wata tasha anwa wannan tasha yan shi'a ne ku nesa da ita da wata ta ahlul bait can cikin dare ne haka mu dai nan na jin ko muna karfe na jin ko muna karfe uku dai haka uku da wani abu wallahi malam suna sallah asuba a can din inda suke sallar tamaman ba irin ta musulmi ba ce tun daga ikama don ikama nan na jin an kusan minti biyar ana yin ta kwarai da gaske sai da aka shigo da wasu abubuwa malam ana wana wa ashhadu anna aliyya waliyallahi wa karramallahu wajhahu wa wane ne wane ne akai ta dogon labari ni dan na tsaye naga ikon Allah ne subhanallah aka gama Allahu akbar ya kabbarta limamu sallah yadda zai sallah din gata nan da yana sujada ne akan sunan ali ya yi karatun fatiyarsa ya zo kafin ya yi karatun surar sai da wasu addu'o'i a bayyane kuma ya addu'o'i ka in yayi gama fatiha kafin ya sura sai ya wasu addu'o'i a sa sunan aliyu su fatima ne su wane ne waliyan allah suwaye sannan a zo a karanto surar hukumanta shi kansa ƙur'anin damar suna da nasu idan ya yi ruku'i ba ku kuna yin tasbiya koyi ba to shi a bayyane ne karara yanda yake yanda liman yake jan tilawa haka su ma in sun an yi ruku'i ake yi kuma ba tasbihin da kai ka sani ba duk wasu shirkulle ne irin ta kiran sunan aliyu sunan waye hakan ya sami Allahu liman ba kai babu wani tasbiya koyi babu shi ni wannan ganin ido na na gani ko kwana biyu bai yi ba da ya zo tahiyar nan kuma suka zo suka yi ita ma tahiyar daban ba irin tamu ba aka gama aka yi wannan wannan ana ana ana dagawa ana zagin abubakar da umar ana zagin abubakar da umar din sai da suke suka gama sallah asubahi waɗannan mutanen ba musulmi ba ne ya kamata ku sani malamai sun gama mana bayani Allah musu albarka cikin shekul islam ibn taimiyya ba wanda ya toni asirin shi a irin ibn taimiyya Allah ya masa rahama wanda yake so ya samu min hajji sunna na shekul islam ibn taimiyya wannan littafin iyaka ne akan akan abun nan akan abun da ya shafi tonan asirin shi'a mujallada dewa amma an yi muktasar din sama akwai mujalladi daya akwai mujalladi biyu min hajji sunnan nabawiyya yanda yi bayani akan yadda shi'a suke da alaka da yahudawa aujuh da dama insha Allah wata ranar zo wanda littafin karanto mana fuskokin mushabaha ta shi'a da yahudawa yace yahudu suna kaza a addinin su to su ma shi'a suna kaza a addinin su yahudu suna kaza a addinin su ma shi'a suna kaza a addinin su amma mutanen mu ba sa karatu ba sa zuwa gurin karatu babu shi yasa kowace kura ta zo sai ta kwashe su a tafi da su kawai Allah kiyaye mu je malam walillahi ma fi samawati wa ma fil ard na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai duka kaga wannan ma fi sama'i duk komai da ke cikin sammai komai babu istisna'i ba wani kaya wanda ba na Allah ba sama kuma babu wani kaya a nan ƙasa wanda ba na Allah ba to akwai mulkin da ya wuce wannan kai malam qur'ani akwai fasaha a ciki walillahi ka duba wani wato wani uslubi baligh da qur'ani ya amfani da shi sai da aka fara kawo mallakan na Allah ne sannan za a faɗi kayan na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai ba don a nuna ma in wannan a ka'ida ta malaman larabci duk abin da aka fara kawo shi da da wannan hasari aka fara iyakan cewa nawa ne ne ina fata ina fata kuna fahimta kamar yadda Allah ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai gare ka muke wa bauta kuma kai kadai gare ka muke neman taimako wannan uslubin rufe kofa ne ba daidai yake da a ce na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka ba in an ce na'budu na'budu kaga za a iya wuf aje a jefo sunan wani ko ba ka bane ko ba ka bane wa nasta'inu za a iya sa wani ba Allah ba walillahi ma fi samawati kamar so yake a ce ma fi samawati fa in ka ce ma fi samawati wani zai iya cewa li fulan ko ba ka bane ma fil ardi zai iya cewa wa li fulan to amma sai fara cewa walillahi ya toshe gaba daya na Allah ne duk abin da zai faɗa daga baya na Allah ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita kuma Allah ya kewaye komai wani abu sai su Allah a gaishe ku ya Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya nuna mulkiyarsa akan abin da ke cikin sammai gaba daya ya kuma nuna mulkiyarsa akan abin da ke cikin ƙasai gaba daya sai ya ce kuma ya kewaye komai kamar misalin kaza da 'ya'yanta duk suna cikin mai fuka-fukinta su sai ce mai
ويستفتونك في النساء haka قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم haka وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما na'am nana aisha ta ruwaito mana hadisi ingantacce kamar da imam bukhari ya fada shi a kitabu tafsir cewa akan samu yarinya mareniya ta kasance a ƙarƙashin wani mutum a gidansa yana kula da ita shine waliyinta ta zama kyakkyawar yarinya lafiyayya kuma tana da ma wani abu na dukiya ga kyau ga dukiya to sai shi mai gidan mai gidanta sai ya sha'awar bari ya aure ta yarinya ce tana gidansa tana karkashin kulawarsa mareniya aliyatima ta kunu fi hijirin rajul kama saboda ɗabi'a irin ta ɗan adam in ya zo ba ta sadaki tunda mareniya ce duk da kyakkyawa ce kuma mai dukiya wannan duk suna ƙara mace kwaliti tana da kyau kuma tana da abin hannu wannan yana ƙara ɗaga ta sama ta daraja to amma tunda a ƙarƙashinsa take sai ya ce zai ba ta sadakin da bai kai matsayinta ba kun san ita mace sadakinta iya kimanta iya sadakinta kun fahimci wannan na'am ana ƙara sadakin mace in tana da wani abu na wadda ta fi yan uwanta ko gidansu ɗaya za ka ga wata sai ga sadakinta bai kai na wata ba haka al'amarin yake to shi mai gidan sai ya ce bare ba ta sadaki wadatacce ba kamar yadda ya kamata a bata saboda tana karkashinsa amma da yau ba ta da kuɗi ba ta da komai ma zai kaure ba zai ce ma yana son ta ba ina fata ana fahimta wasu sukan samu masoya din sai a danne sai a hana masu son su din su aure su sai shi yayi amfani da damar da yake da ita sai ce bari ya dauke ta amma kuma sai ya kiya bata sadakin yadda ya kamata to shine Allah ya ce wai saftunaka fin nisa suna neman labari a gare ka da fatwa kalmar yastaftunak tana nufin yastakhbirunak suna neman labari a gare ka da fatwa fin nisa dangane da hukuncin mata waɗanne mata irin wannan mata da muka muku bayani qulillahu yuftikum fihinna gaya musu Allah shine zai baku labari zai baku fatawa akan lamarin matan wa ma yutla alaikum fil kitabi da abinda ake karantawa gare ku na littafi a cikin littafi mana Allah zai baku labari akan hukuncin waɗannan mata kuma wa yuftikum fi ma yutla alaikum zai kuma baku labari kuma ya baku fatawa akan abinda ake karantar da ku fi yataman nisa abinda ake karantar da ku dangane da hukumce-hukumce wanda Allah ya saukar a cikin alkur'ani wasu malaman suka ce abinda ake nufi nuftikum ma yutla alaikum za mu ba ku fatawa akan abinda ake karantar da ku mana Allahu yuftikum Allah da kansa zai ba ku fatawa wa kitabuhu yuftikum fihinna sannan kuma alkur'ani ma zai ba ku labari shine dai magana Allah magana qur'ani kamar yadda can inda Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyin su kaga Allah ya bada labari kenan akan waɗannan ma ƴaƴa marayu ku ba su dukiyoyin su kada ku boye musu wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i dangane da mata marayu wannan yataman nisa idafatu shay'i ila nafsihi ne a danganta abu zuwa gare shi kawai fi yatama an nisa an nisa din da sune humul yatama din dangane da mata marayu allati la tutuna hunna ma kutiba lahunna dangane da a matan da bakwa ba su abin da aka rubuta na sadakin su kuna kauro kuna rowa kuna wayo kuna kin ku ba su abin da ya kamata ku ba su ma kutiba lahunna min sadaqihinna wa targabuna an tankihuhunna kuma kuna son ku aure su shine targabuna kuna kwadayin ku aure su limalihinna wa lijamalihinna bi aƙalla min sadaqihinna kuna so ku aure saboda suna da kuɗi saboda kuma suna da dukiya saboda kuma suna da kyau kuma ku rage musu sadakin da ya cancanta a basu ga kyawu ga dukiya mai kwan a ce kun ƙara musu yawan sadaki kun karɓi kyan kun karɓi dukiyar kuma sadakin ku rage anya kun yi adalci wa targabuna an tankihuhunna wannan Allah yana ba da labari kenan kaga Allah ya riga tona asirin kenan abinda mutane suke gaba daya an gane ko wasu malamai suka ce kuma wannan aya tana iya daukan wa targabuna an tanki hunna a allati la tutuna hunna ma kutiba lahunna ba ku ba su abinda Allah ya rubuta na raban gado duk fada bi'a ku ne kuna tauye mata gado dan a jahiliya mata ba su cin gado idan an zo ana raban gado a gida sai dai su zauna su yi kallo kurum maza ne suke cinye gadon gaba daya to shine Allah ya saukar da lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna مما قل منه أو كثر وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله ce maza suna da shi mata ma suna da shi sannan da aka lura ban sai aka ce namiji tun da shi namiji ne za a yi adalci lalle namiji wahala da ɗaukan nauyin rayuwa da tabi'at ba za ka gamanta shi da ainihin mace ba sai aka ce lizzakari mislu hafzil unsayayi namiji sai dauki rabon mace biyu ita ta dauki daya ta daura biyu ya dauki guda aka bayar ka duba adalci na shari'a amma wai yanzu wani dan wake gaya mun kwana satin nan da ya wuce wasu mata ne aka turo su daga abuja suka je wata makarantar mata haka mala ana makirci a kasan nan mala mata ne suka zo da takarda daga abuja suka zo daga wani ofishi ne daga ina ne daga wace ma'aikata ne ta ilimi ne ta wayewaye da sauransu kuma suna bi makarantu makarantu na mata suke bi suna zuwa da irin wata kwashinniya haka irin kwashinniya da ake barwa kaɗan daga cikin kwashinniya ɗin abin da ke ciki shine na farko da da sun je za su ba wa principal takarda yana duba da ya ga tambarin daga abuja ne dole ba su dama sai ce to sai ya raka su shi da kansu zai raka su a tara musu matan su rarraba musu a cikin kwashiniyar ya ce sai aka kawo hoton ga wata mace yarinya ce 'yar shekara 18-19-20 ta fara makaranta sakandare ba ta kammala ba tana aji hudu ko aji biyar kawai sai aka zo aka yi aurenta tana yin aure shekara ɗaya ba ta cika ba sai ta haihu shekara biyu shekara uku har ma aka ƙara mata da 'yan biyu ma kawai sai ta tara 'ya'ya nan da nan 'yan shekaru kaɗan ta tara 'ya'ya ga ta da tana yarinya ga ta yanzu ta fara tara yaya ga mai gidanta suna tare a mukaɗe a guggoce ita ma cikin talauci sai aka kuma kawo hoton wannan ita kuma ga ta yarinya ce matashiya da wannan shekarun amma tana university ga ta ta rike jaka tasbas ta abin da fudda kayan fitina a jikinta duk dai mutanen banza sun gani za su yi sha'awarta kuma tana cikin walwala da jin daɗi yanzu ma shi wannan getting to, to be graduate to a ƙarƙashi sai aka saka sai aka saka ke tikin wacce rayuwa kike so ta wannan ko kuma ta waccan ki yi bayani kina so ki gama makaranta ki samu aiki ki shiga jami'a ki tikin a'a kin fi son rayuwar waccan ki tikin yanzu auren nan auren nan waye ya ce aini mu ne kurun ra'ayin mu muka ce sai an yi ta yin aure Allah ne ya ce ai manzo Allah ne ya ce ai to wannan hanya ɗaya ne daga cikin miliyoyin hanyoyi da ake bi ana yakar wani shine ghazul fikri ban san me suke kiransa da turanci ba yakar tunani a yaƙi tunaninka babu fada ba zagi ba wani abu kullum za a buga maka wasu misalai ne na rayuwa a yaƙi tunaninka a tashe ka daga kan abin da addinin ka yace talaucin da haihuwan 'ya'yan ba addini ne fa ya jawo ba ba addini ne ya jawo ba kuma kaskanci ba addini yake tattare da shi ba to kai yanzu a tunaninka me za ta sa ha wancan za ta yi cikin wancan za ta yi cikin shi kenan wannan ɗaya ɓangare ɗaya ne sai wani shafin kuma sai aka ce ga mace nan gashi tana zuwa ofis tana aiki gashi tana driving tana tuka mota duk ayyuka da ake na rayuwa komai tana yi tana shi za ta iya aikin shago za ta iya business za ta iya kaza za ta iya tafiya za ta sai aka nuna a to me ma namiji ma yake yi ma da mace ba za ta yi ba komai tana yi ina fatan kuna fahimta yawwa to sai aka zo sai aka sai aka ce me ra'ayinki akan idan an zo kasa wani abu za a raba tsakanin namiji da mace sai shi namiji a bashi kaso biyu ita kuma mace a bata kaso daya me ra'ayinki wancan zaki sa ko wannan wallahi malam wannan wani dan uwa ne yace yace yace sun je suna a ofishin principal har an bar ma takaddun ma da yawa ma sauran abin nan piece of papers na su wannan questionnaires da aka yi yace ya kokarin ya abin nan ya dauka yace ya dauka ma ya tafi da shi ya je yi photocopy to ba su tafi ba har ya je yaji ne mai photocopy shi kuma sharan sa bai fito ba ranar ya dawo da shi principal din ya karbe yayyayi principal din ya bashi yi saboda an fara gungune a makarantar malamai yan boko masu kishin addini sun fara gunaguni to wannan wallahi kaɗan kenan da abin da yahudawa suke mana a ƙasan nan da sauran kafirai suke mana a ƙasan nan allah nake gaya mu kaɗan ne kaga ashe akwai buƙatar musulmi ku faɗa da tunani ba a haskaka maka me ke faruwa ba kaga akwai haɗari kwarai da gaske da haka duk Allah yan uwana muna muna da bukatar a taimakawa addinin kuma kowanne daga cikin mu akwai inda yake musu akaram kallah ga Allah bani zamu karanta amma me kake gani akan an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai su nemi fatawa malami ya ba su fatawa dan haska musu hanya irin wannan su ake da bukata ba wanda zai je kunya da kaga jaki haka zai je zauna duk abin da aka bashi kune je iyada ba kun ji wannan Allah zai ba ku labari kuma shi zai ba ku fatawa shine fatawar da Allah ya ba da labari din shine da Allah ce wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ku ba wa marayu dukiyoyin su kada ku cutar da marayu kuma in ma gadon ne a bayar to yanzu ka duba waɗanda fa suka hana su yanzu a tarihi fa kafiran a da su suka ma hana mata ma gado gaba daya su fa gadon ma basu ba wa matan ba gaba daya musulunci ne da ya zo ya dawo da mace ba kowa bace musulunci ne ya dawo yawan keta ya sa mata riga mai da ita wata ya ce amma tsakura mata a bata wani abu wai yanzu wannan al'ummar da ita ta ana macen magado yanzu kuma ita take zuwa tana sukan wai dan abin da ma aka bata din saboda mutane jahilai ne ba sa karatu inda a ce kuna yin karatu a tura abokan can ma a zamanance ma ai kun karanta tarihi za ku sani cewa su arnan su kafiran su ma ba sa ma ba wa gadon mace kuma yanzu ma duk ba kariyar banza bace ba da arna da musulmi su suka fi mutunta ya mace tambayan ku nake yi a yanzu din da ake ganin an takura musu suna sa hijabi an takura musu yi aure an takura musu yi kaza an takura musu yi kaza da musulmi da arna su suka fi mutunta mace musulmi nawa nawa ne yarinya kafira za ta yi sha'awar cewa wallahi da ita da da ma yar musulmi ce da ta huta mu ba yamu fa ba sa komai zama kullun suke mu ciyar da su da safe da rana da daddare a taimaka musu a al'adarmu a nan gurin mace ko gona ba ta zuwa gona ba za ta je gona ba shuka ba za ta je ba wallahi sai dai wasu wurare ne suke da alaka can suke al'adunsu sun saba da nan to amma a can yanzu inda suke kudu wallahi mace wallahi irin wannan ɗiban concrete ɗin nan da kake gani mata mata ma ake ɗiba ni na san gurin da wallahi noma wallahi da ka je ka ɗebi maza gwanda ka ɗebi mata kuma anan anan anan anan arewa mata ake ɗiba su suke zuwa su je su wannan amma mu yanzu za ga mace yar musulmi ta je ta dauki ta dauki cebur da da da da da, da kwangiri tana hawa sama amma wai yanzu wai saboda wannan wai wai kaga wai wai mace musulma saboda ta rena mutane arziki wai ta zo rediyo saboda ta zama ta ta ta zama mutumiyar banza ta shiga gidan rediyo wai tana suka musulunci wai wai ana tauye mutane haki an takurawa mata an sa sun yi aure an takurawa mata an zo an ce sai sun yi abinci da rana sun yi da abin nan ga wankin kashin yara ga ga tarbiyyar yara gaskiya ana matsantawa mata mace ba musulman an an dauki haya ta kurin albashin ta bai wuce dubu sha biyar ba wai ita wai wai wai ita waye ya ce irin waɗannan wallahi sai ga ya kamata tana fitowa daga rediyon nan a mata bulali guda saba'in a na ce saba'in ne saboda ka gama ce da namiji ne ɗari zan ce a masa wannan watargabuna an tanke hunna wannan fa Allah fada yake wa mutane ka ajiye yarinya a gidanka tana da kyau tana da hali tana da wannan saboda mareniya ce ka ki ka bata cikakken sadaki kurum dan Allah wai yanzu wani ya ce wai musulunci wai baya lura wai da hakkin mata sadakinta ne fa ya kamata a bata dubu hamsin amma saboda tana karkashin ka sai ka ce dubu arba'in za ka bata ko talatin Allah yana faɗa akan wannan ba kwa ba su sadakin da ya kamata yanzu ashe babu women right a musulunci akwai mana wal mustad'afina min al wildan kuma Allah zai ba ku fatawa zai muku jawabi akan hukuncin al mustad'afin wato masu rauni cikin yara sune al auladu sigar ku ba su hakkin su ma kar ku tauye musu saboda mai Allah faɗi wannan wal mustadafin min al wildan saboda da a jahiliya kanu la yuwarithuna sigar yara kanana ba a ba su gado kurin inda yaro karmi sai a ce kurin ta ci banza ba za a raba gado da kai ba karti wanda yake yana da kwanji in ba bashi ba zai yi duka to shi za a bawa amma yaro ba za a bashi ba to shine Allah ce wal mustadafin min al wildan muna ba ku labari muna ba ku fatwa akan hukuncin gadon yara su ma ku ba su kar ku cutar da su shine can inda Allah ce wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ga abu fili karara ku ba su duke su karku boye musu wa an taqumu lil yatama bil qist Allah ya ce ku yi wa marayu adalci ayyuftikum an taqumu lil yatama bil qist ma'ana bil adl ku yi wa marayu adalci mazansu da matansu manyansu da kananansu in sadaki ne ku ba su sadakinsu cikakke idan gado ne ku ba su gadonsu cikakke wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna allaha kana bihi alima lalle Allah masani ne dangane da abin da ku kusance kuna aikatawa to saboda wasu sun gudu sun yi azumi ba su zo ba mu dai mun musu dabara mun zo mun samu ladan azumin kuma mun yi karatu za mu dan dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa an daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a na farko sanarwa zamu da wani kaset nan a hannuna wani plus cd an rubuta ba zata fasto ya musulunta mai dalilinsa sannan kuma makircin kirista ga musulmi wannan kasadin na saurare shi wani dan uwa ne samu man shi ya kawo shi wanda gaskiya yana da kyau dukkan mutum musulmi ya saurari wannan kasadin ya ji shi don zai taimaka masa a rayuwarsa ta duniya har ma da ta lahira wato wani babban fasto ne ya musulunta faston ba irin normal fastoci da aka sani ba fasto ne babba sosai wanda ya karanta ma musuluncin kuma ya karanta kiristancin shi da larabci ma ya karatun nasa ana daukan su daga nan kamar yadda shi ya fada a cikin kasa din a kai su egypt da sauran kasashe na larabawa cikin kirista su je su karanto addini da larabci don yana magana yana quotation ma da larabci yake yi to abin da ya fi bani tsoro shine yadda yake cewa yana tuna asirin yadda ake ɗiban mutane ana ana ba su scholarship ana kai su suna zuwa su karanto wannan addinin kiristancin nan da musulunci don su zo su yaƙi musulmi shi wannan abin da aka samu ba zata din nan su fastoci ne suke zama cikin musulmi ba wai can cikin arna suke ba cikin musulmi suke zama ta yadda suke ɓadda sau sai ya zauna shekara goma a cikin ku amma ba ku san cewa kafiri ba ne ba amma zai ta shiga muku shubha akwai masu daukan asiri akwai masu daukan labari akwai masu daukan kaza akwai masu daukan kaza abin da fi komi ta da hankali a cikin nan yake faɗa ce yace yace limamai daidai mai da su kirista Allah ya yawa da su liman fa ba wai just local mutum ba fa limamai yace sun taba zuwa wani gari suka sauka gidan sarkin garin suka je suka ba shi abin kyauta na arziki da suke barwa sannan kuma suka suka ce a kai su gidan limamin gari suke sauka in ya jefa gidan liman suke sauka ka duba addinin kiristanci kuma za su yi wa'azi kuma sauka a gidan liman to ya sauka a fada sarki ya karbe shi kai liman zaka ce a ya ce da ya je kurum dan bugar da hankali sai kama larabci kawai ya yi ta sakin larabci ya doguwar mukaddima ta larabci kuma da ya zo addu'ar addu'ar su ta kiristanci ya karanta ba taku ta musulmin ba amma da larabci yayi yayi wa Yesu almasihu sa addu'a ya gama ya mika liman ya ce a shafa liman ya ce shafa yayi ya ce da suka zo da suka zo ya ce wa liman din yake ce da liman duk wani abin da na faɗa ku musulmi kun yarda da shi ko ba ku yarda ba ce mun yarda mana ya ce ka yarda da annabi isa ce na yarda ka yarda da annabi dawuda na yarda ka yarda da annabi musa ce ka yarda na ka yarda da muhammadu ya ce ya ce to ni yanzu na zo maka ne da da'awa akan addinin annabi musa addinin annabi isa addinin annabi dawuda ya jawo masa aya ya ce ba Allah faɗa cikin alkurani la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ba ma nuna bambanci tsakanin annabawa liman ya ce na'am wallahi tallahi malam ta nan ya jona shi ka ji wannan limamai da yawa ya mai da su ya ce kuma ya sha zuwa yana yin limanci a masallaci ana tura shi a matsayin liman yana kiristan ya ce to sun ji ƙur'ani ya ya ce ƙur'anin duk sun haddace ya ce kuma duk shekarar duniya nan sai an ɗebi kiristoci daga ƙasar nan an fidda su waje banda fa masu zuwa can ƙasashen ƙarna banda masu zuwa waye da sauransu amma ya ce daga baya Allah ya masa arziki ya fahimci musulunci shine yake gaya wa musulmi yake jan kunnen su yake yi musu bayanai irin yadda musulmin suka ci baya suka ci baya ya ce duk inda ka ga taron musulmi ana program na addini to karka da karka rage dole akwai dan bazata a ciki yanzu nan dan nan ba mamaki akwai wakilin su dan bazata a ciki haka suke muna fata Allah shirye shi to wannan kasa din abin da yasa muka damu mu ta yada shi dan saboda musulmi su ji su dada wayewa ka san duhun yayi yawa to gashi na mp3 ne hirar awa bakwai ne a ciki ba ma shi kadai bane akwai wani fassan shi ma wani babba shi ma da musulunta to a nan wani dan uwa ne ya taimaka ya bamu kuɗi muka buga shi dan mu raba shi wa mutane to mun bubbuga shi alhamdulillah an buga shi da yawa da yawa dai Usman bin Affan ayayya da shi da yawa to shawarar da yan uwa suka bamu shine idan aka ce za a raba shi a bada shi kyauta kyauta to kudin da aka bamu zai kare wanda mu yi dabara tunda ana sai da plate din kamar 200 150 sai muka sai kayan aikin aka je aka yi masa wannan ake sai da shi naira 100 wannan 100 yanzu in an saya kuma ita ce za mu daɗa buga ta mu yaɗa mu kai ta kaduna mu kai jigawa a kai maiduguri a kai wa insha Allah ta'ala da aka gashi nan kasar ɗin za mu miƙa wa wannan malam muhammad nan a masallaci wannan kwamitin masallaci ga sunan sai a sayar wa mutane amma abinda muke son ka saya ka sa shi a wayar ka ka daɗa tutturawa ai ta yadawa don mutane su ji su abinan kira awa bakwai ne ga ta nan Allah ya ce maka Allah kuma ya tsare mana imanin mu dan wani ma dan uwa muna bayani ranar abin nan a wannan yake cewa yace wallahi akram kallahu gaskiya ne ni ma na taba bin dan bazatan nan sallah wani da gaske yace an zo suna tafiya a mota akai ta rikici akai ta rikici da jayayya tsakanin izala dariqa wa ne gargajiya meye ne a mota za su tafi za su je ko Kaduna ne suka yi aka gama wannan mutum mai zakin baki ya ta sa baki ya ta quotation yana ta kaza yana ta kaza aka zo za a yi sallah suka ce bismillah ya wuce irin wannan al'ada ta mu ta bahaushe an zo baka san mutum ba an je ana tafiya wai kai wai tawazu wai sai ka ce a bismillah da kaga mutum dan dan gemu kayan gemu sai ka ce bismillah wata ran ka tura kirista wallahi ai idan ka je da aqida ka da abin nan ka duba ka ga biribiri ne ka abin nan kurun ka ce استووا kwarai kuwa ko kuwa walarsa a ce a daidaita kawai ka wuce gaba to wallahi wannan bawan Allah yake faɗa an situ ya ce ya ce kurin ya wuce mun sallah ka san illar da ya musu bayan yawon sallah an yi an gama kawai da aka zo sun zo za su rabu irin to sai an jima sai an jima suna sai an jima kudin sai sa hannu ya zaro wata sarka a wuyan sannan ya zaro sai ya daga musu cross yana musu dariya ya karkada musu kudin ya mayar ya tafiyarsa ya musu sallah an yi bayani an yi komai yanzu ya rage gare ka mai mai sallah ba za ka mai ta ba kai ka jawo kanka to Allah ya mana mai kyau wannan yake cewa assalamu alaikum malam yaya hukuncin mutumin da yake yin sabo a cikin zuciya mutum ne sai ya ji abu ya zo mai na sabo a zuciya mai hukuncin sa a musulunci babu komai sai istighfari shedan ne duk abin da ya zo ma a zuci annabi ya ce duk abin da ya zo a zuci baka yi furuci da shi ba baka yi aiki da shi ba an yafe maka maganin wannan abun shine yawaita kuranta kula uzu bi rabbin nasi da kula uzu bi rabbil falaki da da yawaita karatun alqur'ani wannan yana taimaka dan kowa din yakan iya zuwa masa sai ka ji wani babban sako ya zo ma ya ginda ya maka zuciya to yawaita karatun qur'ani yana taimakawa kuma ka ƙaryata abin da shedan ne ya faɗa zuciya ka ce ƙarya ne ba daidai bane wannan bawan Allah yake cewa da Allah karam kallahu ya halatta mutumin da kasan dan duba ne ya sai maka mashin ko ya sai ma a daidaita sau ka rinka haya da shi kuma da kudin duba in ka tabbatar kudin duba ne ya maka wannan bai halatta kai ba in ka tabbatar kudin duba ne tunda yanzu kaga zaka zo ta hanyar kudin haram kai ma ka je ka ciyar da naka iyalan amma dan dan duba ne ya sai maka mashin ko ya sai maka mota kai haya in baka tabbatar kudin nan na me ba to ya halatta ka karba kun fahimce ni yawwa da haka anan gurin in ka san kudin duban ne to ka bar masa kayan ka nemi na kudin halal ka shigar da halal gidanka ko a ca ba kake masa ai kana dan daukan wani abu in ka bada balance to sos din kudin hanyar neman kudin kaga ba hanya ce mai kyau ba kudin haramun ne wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne janaba ta same shi bai samu ruwa ba sai ya taimama saboda kada lokacin sallah ya wuce sai ya tada sallah sai wani ya zo ya bashi ya bi shi sallar to ta yi ta yi mana malam ku gane taimama fa a matsayin alwala take in kai taimama da kai da mai alwala uwa ku da uban ku daya ba bambanci duk abin da alwala za ta yi taimama za ta yi to kaga bata taso ma ka ce wani ya bi ka sallah ta yi ko ba ta yi ba to kai din da kai ta yi ku masa hakuri kun san dattijo ne furfura ne da shi yana kishi abin ne sosai Allah saka masa alkhairi ranar mun faɗa ba cin naman ka muka yi ba muka yi bai kai muka ce duk ranar da masallacin ne ya rasa wannan dacijan za a shiga damuwa wallahi ranar muke faɗa muna fatan Allah ya ƙara maka nisan kwana Allah ya ƙara maka kishin addini Allah ya taimake ka da kai da irinka irinka irinka suka ga mutum mai furfura a cikin ku ku matasa abin ƙarfafa gwiwa ne ƙwarai da gaske Allah ya taimaka wannan yake cewa da Allah malam to shikenan malam da Allah na tsinci kuɗi naira ɗari shida kuma sai na sai littafi na ba wani ɗan makaranta to kamar da ina ji abin yana damunsa to malam wannan ya yi ko bai yi ba abinda malamai suka ce in ka tsinci kuɗi kai cikiya maka annabi ya faɗa in an tsinta a yi mai a yi cikiya cikiyan nan kuma shekara guda ake yi idan an shekara guda din nan ba a samu ba shikenan malamai suka ce sai ka yi aiki da wannan kudin ka yi amfani da su amma fa dirran da mai shi ya bayyana to za ka ba shi kudinsa da haka wannan shi ne kai yanzu wannan abin da kai ka ba wa yaro dan makaranta ba laifi ka ce kai mai sadaka in yazo yace shi bai yadda da sadakar ba baya so bai niyya ba ai masa sadakar dole ba za a masa ba yace 600 sai yake so to aiki ya same ka sai ka nemi 600 ka bashi amma in bai zo ba kuma shikenan da haka ba laifi ba laifi kai ba in ka tsanci wani abu gudun kar ka fada cikin fitina ka sadakar da shi ko kuma ka yi amfani ma da shi ko ka ce ma akaram kalla na gaskiya na je na ci tsire ko balangu da 600 nan to sai mu ce ma babu komai har zuwa ranar da mai shi zai bayyana in mai shi ya bayyana to dole ka biya an kuma bai bayyana ba shikenan haka yazo a cikin hadisi Allah gane da mu waɗannan addu'o'i ne wannan bawan Allah yace da Allah akramakallahu ina ina neman addu'a game da wani ciwo da yake damuna kuma ina neman addu'a a sannan kuma na neman addu'a kan sauyi dangane da aiki da nake yi Allah kiyaye ka amin Allah kiyaye mu duka wannan kun ji addu'a sa shi kuma da Allah akram kallah ina neman addu'a a gare ka da yan uwa musulmi akwai wani abu da yake damu na Allah ya yaye mu Allah mai da malam gida lafiya Allah ba mu dacewa gaba daya shi kuma wannan shi malam da Allah ya taimaka min da addu'a akan cikon wani kudin fili da zan bayar domin an ce idan ban bayar ba za a sayar da filin a bani kudina Allah ya kara malam lafiya kowa da abin da ke damunsa ko ka ku yi mamaki watakila ya yi ƙuri ne iya ta neman ya dan samu filin da zai dan tsugunar da iyalinsa ko ba haka bane shi ma ya cancanta a masa addu'a to na san kuma kuna bukatar addu'o'i ko to ni ma din mai maganar ina da bukata sosai kuwa da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da kyawawan sunannikinsa da ake roƙon sa yake amsawa ya Allah duk wanda ya zo wannan guri yake da addu'a yake da bukata Allah ka biya masa ya Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya na duniya da na lahira Allah ka haskaka rayuwar mu Allah ka haskaka kabarin mu Allah wannan azumuka da muka yi na tasowa da ashura da ma wanda ya wuce gaba ɗaya na farilla da nafila Allah ka karba ya Allah duk abin da kai alƙawari kake bawa masu wannan azumi ya Allah ka rubuta mu yan uwan mu ma da ba su samu daman yi ba Allah ubangiji ka ba su lada ka ba su lada kuma muna roƙon Allah ya albarkaci ma'aikatan mu na gwamnati da yan kasuwan mu Allah musu albarka yaran mu matasa samari Allah ya musu albarka sannan ɗaliban ilimi na cikin mu Allah musu albarka dattawan mu masu furfura Allah sa a cika da imani mu din ma marasa furfuran Allah ya ba mu nisan kwana da yin furfuran a cikin addini duk wanda yake da bukata Allah ka biya masa ya Allah duk wanda yake da ciwo anan Allah ka warkar da shi ya Allah duk wanda yake da wata larura Allah ka yayi masa da mazan mu da matan mu ya Allah duk wanda ya sa wani abu a gaba yake nema Allah ka bashi Allah ka bashi duk wanda yake neman ka tsare shi daga wani abu Allah ka tsare shi muna tausali da wannan karatu da muka yi dan kai kuma muna sa muna roƙonka ka sa mu rinka yi dan kai kuma muna fatan Allah ka biya mana bukatun mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin